akwai manyan mutane da yawa da suka halarci wannan zama a shirin muna kallon su tun daga hadisa da kwanaki ga manyan malaman mu nan suna zaune ga sallar da tayar da sarki ga sunan dai da yawa ga malam muhammad ɗin masakwaci na hange sannan ga alhaji guda ga limamin masallaci malam uwa malam usman a ƙarshe gaba ɗaya ga jagoran gari mai martaba sarkin tudun da shi ma yana zaune tare da mu sannan akwai mataimakin shugaban zala na zariya lokal gaman malam musa tare a shi na yana zaune ga kuma profesor kabiru musa yusuf Allah malaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ga alhaji ya kuza da sauran manyan mutane har alkali na an roga ana rafa ma da kafin ce ina hange ga shugaban majalisar malamai ma na tukur-tukur wacce shi ma na an goshi ko wasa da zuwa da kabiru Allah ta ala ya saka musu da alkhairi na abu da yake kakar shi wa gaishe wa ga ga kan jirgi gaba daya shugaban da zana na tunan duk jagoran tafiya Allah ya kara mashi sai ka ke nan mai zaɓin farko da na gashi Allah ya kara wa shugaban lafiya mun zaɓi mutane guda uku duk waɗannan kowanne ya cancanci a zaɓe shi a matsayin mai tsokaci a takaice ne za su yi dan yi mana tsokaci mutum na farko shi profesor kabiru sannan sai shugaba shugaban mataimakin shugaban gidaya sai kuma sarki cikin mintuna uku haka zuwa hudu insha Allah masu yin tambaya su rubuta su kai da shi nan don a tantance ga Allah tambayar rubutu babu shakka ta fi muhimmanci sama da na baki mu daure mu rika rubuta tambaya aiko da tambaya nan da wani wajen gaban nema
Salamu alaikum. malam karamai magana wato kafin cikin matsalolin kafin matsalolin sauka shi ne bayan su shi ne ma'amala da waya gaba ɗayan samarin sun lalace saboda ma'amala da waya duka ni na da irin formula wani su yara su su ba wani yaron da na san yana da waya ko ya taɓa amfani da su daga musulunci formular da ne kawai yanzu yanzu shi jami'ai a kan amfani wajen registration da sauransu amma yanzu ne ga mutum ya sai sai wayan shi ba zai yi ko kuma ya ga yaki da wayan da shi bai ci kuma wannan waya da ita aka yatsun gaba ɗaya aka lalata kwakwalwarsu dukkan da kasa sun abubuwa ba wani abu da yanzu ya za ka ga yaro wanda ma ne shi shi ne ko da communication in ka sai mai waya a duniya shi ya gaba su ne sai mai talala ne saboda yawon karami daga ɗan firamare ya shi masu mai waya ne ɗan fitar da yadda yana da waya da shi ba kai ne da gaba ɗaya rayuwa talala ya sa su gane-ganen filin rai shi gaba ɗaya dawo kira sani kira da wayan da ta wuce a amsa ya kira to duk wani sha'ani da tsiri ba abin shi ya jawo shaye-shayen shi ya jawo labar duwatsu da masu ko dukkan muna ganin da su muna da duka da zama mutum ne ne masu gudu su amma yanzu gaskiya mun iya ne ko abin da za maganar mu'amala da zartuna kuma yanzu gaba ɗaya ko shi ma ya suna fako ma karatun yara gaba ɗaya a makarfi yaro da sauran yaro yanzu yakan ba da lokaci su da sani lokacin shi na rayuwa na amfani da wani makarfi shi sa fako ma su su gaba ɗaya na sha aiki za ka ga yawo kana lantar shi na amfani sai albin observer ko daga baya suke na zan iya gane kai waye ana da shi da suna kaga wanda ne da zan yi kuma shi da ibrahim gaskiya mu iyaye mu ɗauki fula kar yaron da baka san ma yana da yakin baya da sun ji ya kai amma ba ko tun yana primary zai rika ganin tsirrai da duk abubuwan da tun yana haɗu ma da saboda haka ni abin da yi lokacin na mu san abin da za mu yi kuma mu taimaki ƴaƴan mu mu kuma taimaka mu in ka bar mutum ya zama bayan shi amfani da wayar ma da tsarin ya mata kan zama ana kawai ma yanzu a samu da ni a bar ka kamar gaskiya amfani da nukiyar karke shi dan kama ya zuwa a tsarin sun ma ba ka ba ba ka sai ba su salamu alaikum Allah ya saka da alheri ga wacce da ke shugaba
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ni in samu da ganin wannan yini bayan wato ƙara zuwa Ramadan sannan kuma malam alkafin da ya gabatar da wannan da masu hariki da shugaban zama muna zuwa Allah ya taka mu da alkhairi babban kuma da ko ga Allah subhanahu wataala ke wa ainihin wannan makaranta barka da ɗaliban da mu ba ke da yake wannan unguwa to bayan haka kamar da aka ambata har yanzu dai wayannan ne suke maza amma kuma malam ya ambaci tulisin wato morwara addu'a kamar da malam Muhammad Kabir ya faɗa prof wato ba kawai wai mu da a gida muke da yaran su je famu da dawo ba almajirai almajirai sai na kuɗa da yaran almajirai da yin za zama tambo da nan unguwa za ga kuma bannan abubuwan da manzo suna zama da suna kashe kwalkwalwa to ba abin da ke ci sawa yawa musamman wannan wata na azumi na sha daga duniya almajirai ne ma ke maimakon mun ji kana ta ta zuwa alƙur'ani waƙoƙi iri na ɓanna gasan daban-daban da take da shi ne da waƙoƙi da kire-kire a wannan wata musamman ya zama da sun shigar da yake da kubban sun hajji mun kira wani da yan matan fa ba da kuma waɗannan almajirai ma to dan haka yana roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu addu'o'in nan kan jama'a su a zakar na safiya da marce mu zai Allah subhanahu wataala ya sanya wa mu albarka da kuma sanya mu ta ga wannan lamari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka mace da ci shugaban izala ta zare local government da alheri za mu gabatar da abin magana ga mai girma da cikin jiko ma wasu kalmomi da zamu faɗa mata matsayin sarki gaskiya a anguwan nan ba karamin taka rawa yake yi ba a abubuwa daban-daban musamman ma a abin da ya shafi yara kanka gaskiya yana ba da cikakkiyar gudunmawa da goyon baya kan haka gyara kayan ka muna fatan al'ummarsa mutum da ko ka kara ba shi haɗin kai da goyon baya da kuma yin masa addu'a
yawanci an yi bayani akan abubuwa da dangance da shugabanci ana da hakika kamar yadda malamai suke bayani a kan shugabanci ya kamata ya kamata mutane su sani cewa shugabanci Allah yana ba wanda ya so ne kuma Allah bai baka shugabanci ba tare da ya san zaka iya yin wani abu ba saboda haka duk wanda kaga yana zagin shugabanci ko yana aiban da shugabanci to ya san menene Allah ya yi a wannan lokaci ba Allah ya ba da shugabanci ne ga wanda ya san cewa za su iya haƙuri za su iya juriya ga al'umma kuma za su iya yin abin da lalle za su kamanta a kan zamana babu wanda zai iya yin 100% a kan shugabanci amma Allah ya yi ɗauko mutum ya ba shi shugabanci alal hakika akwai abubuwa da suka faru a cikin azumin nan da yawa wanda mu lokaci muna Abuja sun faru za ka ga mutum a kan harkar shugaba ya zagi shugaban shi kiri-kiri a ba- a gaban jama'a ya nuna mashi cewa shi bai iya komai ba kai ko ba za ka iya zuwa ka yi ba ba za ka iya yin maganin wannan abun ba abin da ya kamata ka yi shine kawai ka yi ma wannan shugaba naka addu'a duk abin da ya zo mashi matsala Allah ya sulbe mashi wannan matsala don al'umma su samu su ci gaba Allah ya diga akwai wani makocinmu ne ni na je gaisuwan shi in kai mishi maganar shugaban kasa ta ce yau buhari zai kaza wallahi tallahi tashi zai a wurin ya baka wuri kuma Allah ya karɓi shi ana ji ba za a gabatar da shugaban kasa Allah ya karɓi shi akwai wanda ya ce malam haruna baka da kuɗin da za ka yi shafi ne ga dubu ɗaya saboda Allah saboda shugaba buhari wallahi bai karɓi dubu ɗaya ba amma Allah ya karɓi shi saboda baka sa abin da Allah ya yi akan wannan shugaban ba saboda haka matsalolin da muke shuga- muke fama mu shugabanni shine in ka ce mu al'umma ga abin da shugabanci ya dace a yi mu al'umma al'umma su ne da farkon da suke bijire mu shugabanci kamar yadda malam sule ya faɗa ne Allah da giga kamar su harkar su ta tsaro din nan gaba ɗaya ya shafi harkar shugabanci bayan da za a yi ana shugabanci a wuri ka je ka samu mutane da yawa ba sa sufotin shugaban nan to ya za a yi a cimma nasara akan wani abu babu nasara malamai suna iyakan kokarin su kullum suna faɗan cewa a daina zagin shugabanni a daina yin abubuwa da yawa kuma wayan nan da ake ta magana waya waya kowanne za ka gan shi da irin manufofin shi a cikin waya a cikin wannan wata goma karshen nan akwai masallacin da muke yin tuhajjir a annur masajidin haram a a abuja wannan masallacin yanzu drum aka sa wanda yake hango mutane a cikin masallaci ne suke amfani da waya drone aka sa duk abin da kake ana kallon ka akwai wanda yake control room wanda yana zaune yana kallon duk abin da kuke yi. zai fishing out kuma za a faɗa ana kai rabin sallah za a tsaya za a faɗa wace da wace da wane da wane da wane sun zo da waya suna kaza ba sallar suke ba chatin suke saboda haka a ɗauki mataki akan wannan annur ba a ba a bara a cikin masallaci annur ba a bara annur ba a neman taimako masallaci ne wanda yake lokacin da aka fara sallah Allah laƙiƙa na riga na san shi cib imam din muna saduwa da shi a wajen irin dan motsa jiki haka lokacin da aka ba shi ainihin sa- m- masallacin ya ja ni ya kai na mu cikin masallacin ma ba fara sallan ba lokacin da muka fara sallan juma'a sahu uku kawai aka fara a annur amma yanzu ala yi ga duk masallatan abuja babu wannan mai kamar wannan masallacin tunda central mosque ma an rufe ba a yin tuhajji ba a yin itikafi a ciki saboda bannan da ake yi a ciki ba a yi shekara na biyu kenan ba a yi saboda haka shugabanci wani abu ne wanda yake shugaba yana son al'umma su taimaka mishi da addu'a akan shi yana son duk abin da za a yi a harkar da za a yi na tsaro ne na me kuma shi ne in babu supporting din al'umma ba yanda za a yi a cimma nasara akan tsaro babu shi saboda haka ina roƙon al'umma don Allah don annabi duk abin da mutum ya gani ba daidai ba to ya nemi yanda zai sani ya sani shin daidai ne ko ba daidai ba ne ba ka aiwatar da zagi aibantawa ba saboda haka duk abin da nake so in faɗa ma abu malamai sun faɗi ina fatan Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya sa abin da muka zo muka koya a hannun malamanmu Allah ka ba mu sa'an ɗauka mu kuma Allah ka sa mu ci gaba da haƙurin shugabancin da Allah ya ba mu jama'a assalamu alaikum
mai girma sarki muna godiya bisa ga waɗannan kalmomi masu tsada Allah ta'ala ya ma jagoranci wato abubuwa da ake neman mu kula da su muhimmai abu na farko kai karan kanka kanka yarda kai tarayya da mabannata cikin dukkan nau'ukan barnan nan guda uku da ake kwaɓan ma a kai barnan farko abin da ya shafi harkar kidnapping din nan sai ka kazanto dan kidnapping barna ta biyu kutsawa abubuwa da Allah ta'ala ya hana zinace zinace abubuwa ga sunan na sabo luwaɗi da abubuwa daban-daban kaka yadda suna yi ne da
karka yadda ka shiga cikin wannan hidiman kai a karan kanka shine malam ya mana ishara da wata aya da ke cikin suratul ma'ida da karkashin wani hadisi na al-Imam al-Bukhari ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kullum ka zanto kaman mafi alkhairin ƴaƴan annabi Adam din nan guda biyu watlu alaihim naba abnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين kaga shi bai yadda ya ce ko da kai za a kashe ni ni ba zan ɗaga hannuna da in kashe ka ba kar ka yadda ka zanto cikin mabarnatan nan guda uku ko ka zanto mai zubar da jini mai harkar kidnapping ko informa ɗinsu kar ka yadda da wannan kar ka yadda da wannan yauki da aka samu bunƙasan wannan an gano wallahi 'ya'yan garin mutanen zamfara katsina wasu 'yan zamfaran ne 'yan katsinan ne su ne informat na su waɗannan maɓarnata kar ka yadda ka zanto wannan na biyu kar ka zanto maɓarnaci don ba yadda za a yi mutane su yawaita zinace-zinace sace-sace gulmace-gulmace harkar luwaɗi harkar saban Allah wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabci al'umma da fitin kana-kana haka al'imami ibn kudama al-makadisi ya faɗa a cikin littafin sa at-tawwabin haka al'imami ibn qayyim da da yawa daga cikin rubuce-rubucen sa a cikin alwabil sayyib akwai gaban da ke cewa matukar je jama'a za su dinga kutsawa haram to Allah maɗaukakin sarki zai jarabce su da fituntunu kala-kala haka a cikin littafin aljawabul kafi ko kace adda wa dawa ibnu kayyim ya waɗannan bayanai da haka mu kula mu ji tsoron Allah mu daina ai mu daina saban Allah wannan abu na farko kenan cikin laifukan kace jami'i ka zanto mai zagi shugaba shi shugaba addu'a aka ce ai masa dan in addu'a ka ta karɓi ga Allah to babu shakka addu'a to ɗabi'un wannan shugaba zaka ci gajiyarsa zan ci gajiyarsa da duk sauran mutanen kasa abu na farko kenan abu na biyu kai kokari ka ba kanka kariya bakin gogonin ikonka karka karka yadda yan kidnapping su kama ka ta yaya kai ta addu'o'i malam ya ja hankalin mu akan wannan kai addu'a kuma ka kiyaye dama mu addinin mu bai da tafiya kai kadai ba akwai lokuta da makruji ne mutum ya tafiya kamar tsakar dare ka kama hanya tsakar dare kai ta tafiya kuma in ka samu labarin akwai fitina hanya kaza ka ɗauki mataki ka iya baki iyawanka ka kiyaye ka zanto kawai mai gangan ga matsala tana faruwa akan hanya amma kawai ka ɗauki mota ka kama wannan hanya a na anguwa akwai wanda an faɗa masa ba tun a tasha da zai tashi aka ce kakka ba hanyar shinkafi kakka ba hanyar shinkafa akwai matsala sai dai iblis ba zan da ya ba hanyar shinkafa ai ko a kama shi to ka ɗauki mataki bayan addu'a ka iya ta tsantsan dan kada ya zama ka zanto bitin ka zama ka ka an abuwa su mabarnata sun kama ka ka ɗauki matakai sannan na karshe ka iya ƙoƙarinka ka ba ɗan uwanka da sauran al'ummar musulmi kariya daga dukkan waɗannan mutuntunu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kuma mu dogara ga Allah jama'an musulmi mala ya ja hankalin mu kan wannan in dogara ga Allah ba abin da ya kai ga tawakkali ka dogara ga Allah kar mu shirka da Allah wallahi in muna shirka da Allah za a jarce mu zo kalla abin da kai ke abin da muka je yana faruwa a zamfara alqur'ani a jefa a matsayi alqur'ani a jefa a sokwe sai a buɗe toilet din da ake tara kashi a gaba alqur'ani saboda bokaye sun ce ba za su ci burin su ba sai da wannan aka kamo wani mutum shi kuma ya yanka dan jinjiri kuma yana shafe fallan na alqur'ani sai rika ɗauka shi ke share jinin da suke wuyan da sai ɗauki wannan ya yaƙi wannan bet ɗin sai ya share jinin ya share jinin sai shi fa a dusbin ya ko wannan share jinin share jinin sai ba haka bokan shi ce mishi mu muka ja maka to mu kiyaye waɗannan abin nan jama'a kar mu yarda da bokaye ka ce ka je wani malami wani malami yana tsallake dogo ya rubuta maka wani bangare na Qur'ani ka sha ya rubuta maka wani bangare na Qur'ani ka la ka kai da wannan wallahi sai mun dawo asalin da'awar ahlus sunna jama'a da su san bid'a da sunna kan wannan take ba ba laya ba kwanci ba wuri mu yarda da kowa a matsayin mai ba da kariya ba sai Allah mu kula da wannan kalmin shirka da Allah jama'a ta gurbane irin duka mai na kwana wa ba kama da shirka duk shirka da Allah ne mu ba mu duka kowa da manufar girmamawa kowa ka sha ladabi da kimantawa in za a bai da ba maka jira ya zauna sai ka je wurin shi sai ka zauna ku kai ta amma garin duka ba wani kar kai shirka da Allah kai mu iya bakin yin mu wajen ganin cewa ba mu shirka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya saka da alheri kan wannan zama a ƙarshe za a amsa tambayoyi daga mahalarta